ko ko yana ganin girman ya bayar sai abin da yake na Allah Allah na iya bayarwa sai abin da zai karɓi bayarwa a ce an ba da shi to Allah na iya ba da shi baya rike wani abu don bukata ko don cewa yana tunanin in yana bayarwa ko ka abin ya kare gulli kala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ce gullat aidihim tumskat aidihim su aka hukumce hannayensu aka rike ta daga ayyukan alheru wannan addu'a ce gare su wasu ce wannan addu'a ce kamar Allah sa su daina ma ayyuka na alheru saboda wannan mummunan magana ta su bilbuhuli sai Allah sa su zama marowata rowa abu ne wanda yake mummuna a rayuwa mummuna a addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa a wani hadisi duk wata ɗabi'a ba mamaki a samu mummuni da ita duk wata ɗabi'a ba mamaki a samu mummuni da ita amma ban da ɗabi'u biyu ɗabi'u biyu ba fa a samu mummuni da su ne rowa da rashin kunya in ka gama rowace to fa a binciki imanin mummuni ba ya zama wa marowace hakanan kuma rashin kunya in ka ga mara kunya to a bincike imaninsa mummuni ba mara kunya ba ne wani zala tara wannan ne yasa ba ka ganin mutumin da yake ya fi rowa daga yahudawa sun fi kowa rowa tare da samun su amma ba wanda ya fi so da kunci a rayuwa duk inda suke kuwa a duk inda suke kuwa haka su su take koko addu'a ce a kai musu da cewa Allah ya haɗa su da kukumin tun a nan duniya da fuska a riba ke su su game da bauta da kuma lahira da sanya kukumi a wuyayensu zuwa wutar jahannan faso kai ya alamu wani izila ga lalufi a na ƙirin wasu lafi wani inu bi ma ƙalu a yi na an yahudawa da sababin wannan magana da ta fito daga bakin bal ya dafu mafsuda ta da hannayen ubangiji a riban shimfiɗawa ne isbatun lima na farko tabbatarwa ne ga abin da so suka kore min judihi daga baiwar ubangiji min judihi daga baiwar allah ala abdaji wajen bisa mafi isa matukar fuska wasannan yada aka kawo hannun akan cewa biyu ne tare cewa Allah ai ya ɗauka sama da gace yana da hannun gaba ɗaya tunda hannu gaba ce gaba kuwa tana daga sifar halitta in ga halitta tana da hannu Allah na da hannu ai yayi kama sai zama ayar laifin ta mislihi shay'un ta tashi kenan dan a fa'idantar da yawa izgayatu ma yabzuluhu sahihu sahihu domin matukar abin da mai baiwa mai kyauta zai ringa bayarwa daga dukiyarsa ya ba da hannayensa biyu ya ringa kan fitowa da hannayen biyu yana bayarwa yanzu ku kai fashe Allah yana ciyarwa yadda duk ya so ala wasu hikimati dacewa da hikimarsa wasu sai a yalwata musu wasu kuma a kuntata musu ba wanda sai ce da Allah ne ya sa kai haka ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك الويان وفورا يستنو abin da aka saukar zuwa gare ka ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam daga wajen ubangiji zai karawa da yawa a cikin su a shishigi wato abin da aka saukar gare ka min alqur'ani na daga qur'ani dubiyan zai kara musu shishigi wa kufran da kafirci a maimakon a ce qur'anin da aka saukar ya jawo imanin su to su ƙara shishigi ya shishigi yake ƙara musu da kafin yisun domin daman su kafin saukar da ƙur'anin masu shishigi ne kafirai ne sai dai zuwan ƙur'anin kuma ya ƙara musu hakan a maimakon ya sa su dawo daga haka wanda Allah nufa ya gyaru ta yi da san yana kan bannar amma kuma zuwan ƙur'anin sai ya gyaru ya dawo ya bi to amma su wayannan da Allah bai nufa haka da su ba sai zama da abin da aka sauka na Qur'ani ƙara ma fatar da su ake kamar ƙara fatar su ake walgana bainahum al'adawata mun sanya gaba tsakanin su da juna wal bagara da kiyayya ila yawmil qiyama ai zuwa ranar alkiyama suna kan haka da kullu firqatin minhum kowace kungiya a cikin su tana bambanta da daya bayan za ka same su sun haɗa kai a wani abu za ta tawa sai a kan abu ɗaya da suke haɗa kai ya ba da mutum ya za a cuci musulmi to wanda duk yahudawan duniya zukatan su akan haka yake amma kan ya za a yi kaza wannan arabar suke yahudawan gabas da abin da suke gani yahudawan yamma akwai yadda suke hange da sauran daga abu daidai suka gama a kai shi ne gaba da musulmi ya za a yi a cutar da musulmi ya ta tawa fa ƙuƙulubu zukatan su ba ta dacewa da juna zantattukan su ba ta dacewa da juna kullama auƙaduna da birhari duk sanda suke ƙoƙarin rura wuta ta yaƙi ya harbin nabi don yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallama da motsar da shari gare shi karfa Allah sai Allah ya fice wannan wutar ta su warar dabu to da su bi iqa il munazati tabbatar afka da gaba ko jayayya tsakanin sai zama tsakanin su a kasa samun haɗa kai kuma haka abin yake koyaushe ma a hakkin musulmi in ga da sai ba za su haɗa kai don su ci musulmi ta sai zama Allah ya yi maganin wannan ta fuskar duka jefa sabani tsakanin su in kaga har sun yi kokarin sun haɗa kai a kai to musulmin ne bannan su ta kai inda ta kai to a sannan ne wannan gatan da ake musu sai a kare su tun daga matsayin da ake bukata su ɗauka sun kasa ɗauka duk nan sai a kyale su sai a kyale kafiran su haɗa kan a kansu kuma su taɓa su din amma in ba haka ba duk sanda suke kokarin za su haɗa kai a kansu sai zama Allah ya dace wato wannan a cikin akwai isti'ara akwai isti'ara ko dai a ce a gudanar da isti'ara wadda take makaniya a ce an kamanta yaki da wuta ta fuskar yadda yake laƙume rawuka da gurmus ta fuskar irin yadda yake laƙume rawuka to sai aka sace wato shi yakin wato aka kawo ita wutar ya zama a sannan isti'ara ta zama tasirihiya ce ba makaniya ba ta zama ke na isti'ara tasirihiya ce tun da an shafe mushabbahu an faɗi mushabbahu biyu ya zama isti'ara tasirihiya ce kenan kuma sai ya zama kenan an yi tasirinta damatan a dafa a hallahu a dafa din nan kashe ta din to da harbin da zai suka kura wato wuta don yakin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya fice ta wai tsawon kalari fasada ko yaushe su yahudawa ba a kunta suke sai ko su ta kokari ya za su ka duniya da bannan ba su da kokari illa su ga ya za su ka duniya da bannan kawai sai su afkar da ɓanna dai a duniya ya zamo su su ta samun duniya zama suna fadawa halaye munana amma su duniya ta su tana ƙara kai musu da kawai sai manufar bayan hude kenan bai tsara silbata ne ta fuskar motsa burgingimu da keta alfarma rusha da karɓar rashuwa da ɓatar da jahilai ko yaushe a kan ɓatar jahilai suke a sako wannan fim a sako wannan a sako wannan a wannan littafin a menene ga shi nan dai wanda za a ja hankalin jahilai musamman matasa da mata ya zama duk sun lalace wallahu la yuhibbul muslimin Allah ko baya son mabannata minhum wa min ghayrihim ko cikin yahudawa ko wani ba lalle mabannatan yahudawa ne ba Allah baya so in ma mabannaci ko daga ina yake Allah baya so lima na yi ajibu ana nufin ya ne musu azaba ne tsanani
ولو أن أهل الكتاب آمنوا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن أهل الكتاب دعاء الدين al'ummun da aka ba su littafi tun kafin zuwan musulunci amanu za su dawo su ba da gaskiya da muhammadin sallallahu alaihi wasallama na nan muhammad sallallahu alaihi wasallam wata kaul ma'asi da ke yayi ayyukan da suka saba wa allah ne la kafarna anhum sayyi'ati da duk irin kurakuran da suka yi a baya sai mu kankare musu ya ce musu a domin imani yujibu ma qablahu yana yanke duk abin da ya gabace shi da abin da bawa ya bai imani ba to yana imani sai zama an yafi masa wala ada Allahu jannatin na'im da mai shigar da su aljanna ta ni'ima ta farula dan baiwa gare su wala wannan
وقالوا تعالى ولي وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون wala wannan da a ce wanda za a ba su littafi kafin zuwan musulunci a damar taurata za su dawo su tsaya su ga sun yi aiki da attaura shi ne ma'anar sun tsaye da attaura tsaye da littafi shi ne yin aiki da abin da yake cikinsa ba wai gara haddace shi ko iya karanta shi ba in ga kowa hadda qur'ani ko kafa kowa iya karanta shi amma ba kai aiki da shi ba to ba ka tsaye da qur'ani ba kamar ka ajiye shi ne a gefe إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا دورتي ودى أكي نفي إتكي كبرين من أيكي دشي أجالي في كل أن يترن تاوى دا أكي لا تصيد التوراة والإنجيلة تصيد إنجيلة بتدين ما فيهما ta fuskar su tsaya su bayyana abin da yake cikin su yadda ake nufi ko yadda fahimtar su ta nuna musu lalle haka ake nufi bayan da son zuciyarsu yake ɗaukar su su yi ƙoƙari abu ba don su cimma wata bukata su cimma wata manufa ta su wal amal bi akani ma da tsayawa su yi aiki da hukunce hukuncen su wa ma unzila ilaihim ya zama sun tsaye da abin da aka saukar gare su na rabihim daga wajen ubangiji min alqur'ani na daga qur'ani da wani sa lakalu min fawqi da sun ci abinci ta sama da duk abin da zai musu 'ya'ya daga sama sai musu 'ya'yan 'ya'yan su kai da arzikin da zai zo musu ta sama zai zo musu ya zama ya kai wa min tashi arzuli da kuma karkashin kafafun da an yi wa fa'alai shi ne yi wa fa'alai yi mu rizku a yalwa ta arziki gare su min kulli wajen arziki ta kwarara gare su ta ko'ina ta ko'ina kasuwanci ya kai noma ya kai kiwo ya kai menene komai dai da ake yi na mu'amalar duniya zamo kai waye kowa ya zama gode wa Allah yake da doku na gode wa Allah madinki na gode wa Allah dan kasuwa na gode wa Allah mai waye kowa dai yana gode wa Allah komai na kaiwa da ake za a tsaya ai aiki da littafin Allah da haka za a samu in wannan maganar ko da yake an faɗa a hakkin ahalul kitabi amma ta jage zata ta haɗa da dukkan mutane duk wanda ka za su yi aiki da littafin Allah sai Allah ya buɗe musu ya arziki a rayuwa ta ko ina kuwa ko ne ya zamo ya kai noma ya kai sana'o'i duk su bayani wannan bayani ne min din ya ada ma kufa ana so a bayyana cewa ma kufa anu abinda aka kane gare su saboda shu'umin kafircin su ne da saban allah da suke shi ya jawo arzikin yake tawaya a waye gari inda da za a noma dani gari a yi noman amma da kyau dani goma zai samu ko dan kasuwan da da in ya fita zai dubu goma dubu ishirin ya fita ɗari biyar ta gagara ne ya kawo haka yawan saban allah da bisa cewa ni'imomin allah ta baraka wa ta'ala min humu ummatun muqtasida akan samu a cikin su al'ummar da yake sun yi kokari sun tsaya a kan daidai akwai yan al'umma kaɗan a cikin yahudawa wanda da nasara wanda yake sun tsaya a kan daidai yan kaɗan ne a cikin adilat wanda yake sun yi adalci ba su zarfafa ba ba kuma su takaita ba wala mu kutasiratin ba kuma su takaita ba tana yin aiki da abin da aka ambata ta ce da attaura ta ce da injila suwaye masu wannan sifa su ne wanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama kama da annabi salami da shi da jama'arsa wata sirrin min amma amma mafi yawan yahudawa ba a ko ahalul kitabi ba a ma amaluna irin ayyukan da suke abin kan bakin gani yayi muni abin yayi muni من الإفراد ندق الصفة والإرادة عن الحج ذكر كي دقق السياق يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت فما بلغت رسالته والله يحكمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الرسول يا ون منزو صلى الله عليه وسلم بلغ ka isar fil mustaqbal nan gaba inda ka isar a baya yani amma unzila ilayka baki biyar abin da aka aiko gare ka zai rabbi ka daga wajen ubangiji wala ta katon sha'an minhu kada ka boye wani abu daga gare shi don tsoron an tuna da bi makarohin a ce za a taba ka da abin da ba a so wala turaqib ahadan kakka tsaya ta wani kakka tsaya sauraron wani ga wannan kuma in an yi sarko kada a bata wani a a ba kai kai ka isar inda Allah ne yake ka isar ka isar wannan magana an yi ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama an yi ta ga dukkan wanda ya tsaya matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama malamai a lalle ne abin da suka sani na gaskiya su tsaya su faɗa kada su ce za su ringa shayi wannan da sai an faɗa wani zai ce an taɓa shi wani zai ce an taɓa shi wani zai ce ko da shi nika ne ne a'a in dai Allah ne yake ka isar ka isar ba ruwanka da wani kar ka faɗi maganar Allah da nufin ka taɓa wani don wani ya bata ma rai ka kawo maganar Allah wanda kai abin da yake gaban ka sannan bata ma ran da haka nan kuma kada ka boye maganar Allah don ka dada da wani ko don ka zauna lafiya da wani ka isar da maganar Allah ka zauna lafiya da Allah shine gatan ka dan ka zauna lafiya da wani ba ka zauna lafiya da Allah ba me ka karu da shi ba abin da ka karu da shi wa in lam taf'al idan baka aikata haka ba bi an ka tarka addace ka boye koma bayan abu na daga wahayi fa ma ballagta risalati baka isar da manzancin da Allah ya baka ba saboda a sannan ba za a kiran ka manzo ba zai zama kamar mai sallah ne in ya bar rukuni daga rukunan sallah da Allah za a ce ya yi sallah an yi sallah ba sai zama ba mai sallah ba malamai suka ce abin da aka yi wa aike da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama akwai hawa hawa akwai abin da yake saninsa sai shi manzan abu ne ya huce wani ma ya sani wanda irin wannan ne da aka tashi faɗa mana sai aka kawo shi muhan fa'auha ila abdihi ma auha wannan abu ya huce sanin ku shi zai da yo aiken da shi ya sani shi ma wanda aka aikowa ya sani amma ko abin ya huce maganar ku akwai kuma abin da yake an yi aike da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda an ba shi zaki ko ya isar ko kai ya isar an bar maslahar isar wa gare shi in ya ga in ya ga isar din shi ne daidai a to sai ya isar din in ya ga kuma barin isarwar shi ne sai ya bar isarwa sai ya bar isarwa a to akwai irin wannan misali kama a ƙarshen rayuwa karshen rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam yana halin rashin lafiya yace ku zo ku kawo takarda zan sa a rubuta muku abin da ba za ku bace ba bayan ya zamo aka ringa surutai har sai na umar yace ku kyale manzo yana cikin wahalar rashin lafiya kan ku dora masa wani abu azu na kitabullah dan Allah karshe yace gomo an ne ku tashi yanzu da ake an ce dole sai an isa ba wanda isa ya hana yasa ai a baya an yi abin da sai na umar din ransa ya bace zai wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba yi haka ba manzo Allah ya ce haka din za dan haka Allah yake dole kuma a yi haka din a wajen sai da bakar sai na umar sai da ya ce sai a yi haka eh a yi haka amma sai na bakar yake da shi kai ga manzo Allah ne ke na ya ce ya ce ne ki gari inda ya ce haka din za a yi Allah ne yake ai haka a sanda aka yi sulhun hudaybiya ranar sai da namar bai ba cewa kada a yi sulhun amma dole aka zarta dole aka zarta amma a wannan aka gyale me yasa saboda wani yana cikin abin da aka bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaki ko a isa ko ka a isa ya sa irin wannan dan ba a isar ba dan manzo sallallahu alaihi wasallam bai isar ba ba ne ya hadisi nan ingantacce a cikin buhari to a wallahu ya tsuru kamin nan abubuwa abinda dama aka ce dole sai an yi sadin to wannan shine dole sai an yi sai shine wanda ake nufi a nan ya sa wannan ma unzila aminu amma mahsus wasu ƙarinu za su nuna ta hadisinsa irin wasu hadisan da suka zo kamar wannan hadisin na wannan takarda da manzo ya nufa a rubuta a ƙarshen rayuwa aka bar rubutawa idan da an ce da manzo sallallahu alaihi wasallam dole ka sa a rubuta manzo Allah zai bar rubuta ta zai kyale ba a rubuta ba ba zai kyale ba amma kaga yana cikin abin da yake an ba da zaɓi kenan ya sa wato amine amma an yi ta hasisinsa wallahu ya suka minan nan ubangiji zai kare ka daga mutane kai ka taba dauka mutane za su tsara ka idatu min Allah alkawari ne daga Allah da cewa zai kiyaye shi zai kare shi daga abokan gaba daga duk abin ke kuwa ya san manzo Allah gadin sa ake sai da wannan ayat ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku tashi ku kyale ni Allah ya kare ni inna la la duka mai kafir hakika ubangiji ba ya tsora mutanen da suke kafirai akan shari'a wanda duk yake kafiri to shi kenan sai Allah ya kyale shi ta kafircin nasu ta kafircin nasu la yasudun ba ya shiryar da su baya ba su dama kuma daga abin da suke nufi da kai ba za a kyale su su sami hanyar da za su taba ka ba karfafawa ne ga karewa kamar yadda yake musulmi ma suna cikin wannan kare sai dai in ba su riko da addinin nasu yadda ake faɗa ba amma in dai sun yi riko to walan ya ji alallahu lilkafirina alal mu'minina sabila Allah ba zai bada dama ba ga kafirai su taba musulmi ba zai bayar ba sai in su musulmin ne suka tsokano wani sun tsokano ba abinda ba za su gani ba أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أني هذا قل هو من عند أنفسكم kuka jawo har aka ba kafiran dama suka taɓa ku
يا أهل الكتاب لستم على شهيد حتى تقيموا التوراة حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم من ربكم لأكلوا ولزيدن ليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاب على القوم الكافرين.
Kene da sai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ahlul kitab ya ku wanda ke ta tunkaho cewa ai an ba su littafi tun kafin zuwa musulunci masu tunkaho da cewa su tun da ma Allah ya sauka musu da littafi da kuma alashin ku gane wannan tunkahon naku ba inda zai kai ku ba ku da wani matsayi gaba daya min amri dini in dai maganar addini ake in dai maganar addini ake cewa an ba ku littafi tun da tambaye nuna cewa kuna da wani matsayi ba motaccin da yi abinda za a tsaya littafi da shi hatta su je musu taurata abu dai za ku samu matsayi in ana maganar addini shine ku dawo ku tsaye da attaura ku yi aiki da abin da ta kunsa wani injila ku tsaye da injila ku yi aiki da abin da ta kunsa inda aka faɗa a can wale hakuma wale hakuma halul injili bima anzalallahu fihi inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yaqum bi annabiyuna الذين اسلموا للذين هادوا وكما فدار باول يحكم اهل الانجيل ما انزل الله فيه sai kun yi aiki da attaurar shi ne kun samu matsayi kun samu madafa a jini ko ku da aka ba injila kun yi aiki da injila wannan kun yi aiki da attaurar nan kun yi aiki da injila aikin na ku da littattafan nan zai ja ku zuwa ku imani da qur'ani domin ku littattafan nan sun kunshi ba da labari da zuwan qur'ani sun kunshi kuma cewa in qur'ani ya zo to ba sauran wani littafi da za a yi aiki da shi ba sauran wani littafi ne ko da na Allah ne da za a ce za a aiki da shi dole a koma kuma da Qur'ani wa muhaiminan alayhi wa ma unzila ilaykum sai kun tsaye da abin da aka saukar gare ku mai rabbe kun daga wajen ubangiji min alqur'ani na da alqur'ani liman bi an ta'malu bi ma fi ya zama kuna aiki da abin da yake cikin wannan magana an faɗe ta da ahalul kitabi yahudu da nasara amma kuma ta jage za a kan musulmi kada ku zauna ku musulmi kuna ta tukiya da cewa ku musulmi ne ku ne aka ba ku qur'ani duk wannan tutar ta ku ba inda za ta kai ku abu daya madafa da za ku samu shine ku rike qur'anin ku yi aiki da shi in kun yi aiki da shi shine kun samu mafita amma ba ku yi aiki da qur'anin ba sai dai da awar cewa ai ko aka ba qur'ani ta wannan ina za ta kai ku zai ta bi amaniyukum wala amani ahli kitabi man ya'mal su'an yujza bi wala jilahu min dunillahi waliyan wala nasira wala jidanna kaseeran minhum ma yuzila ilaka min al-su'yana wa kufra da sannu abinda aka saukar gare ka daga wajen ubangiji zai karawa yawa a cikin su su shige ƙur'anin nan da ake faɗa musu a maimakon a ce zuciyarsu ta kariyo su gane gaskiya su ji to amma sai zama kullum ma haka ɗin ƙara ƙyamar gaskiyar suke ƙara ƙyamar ƙur'anin suke kamar yadda ake gani a yanzu ana ƙara bayanin abin da ƙur'ani ya ƙunsa ga waɗansu batattun sai zama ƙara ma zuwa ƙur'anin baya suke saboda kowace ƙoƙari yake ya dora sun sa shirya sun ko Allah bai sanya shirya ba gare su wa ballar alillahu lahu nuran fa ma lahu min nuri wannan Allah ya fatar da shi kana ta rasa bayanin shirya sai ringa ganin kullun kara mutta shi kace kai ya za ka da shi wa kufra zai kara kafir kararahu amma mai ta wannan yura kiba alaihi qawluhu dan ya dora fadin sa akai falata sanal qawli kafir wanda Allah ya nufi zama masa kafiri don ka yi gargaɗi gare shi ka faɗa masa gaskiya amma ya ƙi dawowa ya saurari gaskiyar nan ka gane shi ka kashe za ka yi ɓacin rai a game da shi haka Allah ya nufi gan shi sai yaya kuma ya ajiran ashikina da ake akan aralla Allahu kaifa turshiduha aralla da ake akan aralla Allahu kaifa turshiduha eh ko Allah ya bada su ga cewa sai sai ta ga sun dawo daidai ya za ta ya za ta fa man ya haji mana rallallah to innal ladina falata la ta zare kake baki ce akan su fa inna rallallah domin cutar su la ya ta ba zai je kare su ba kansu suke cuta إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
إن الذين آمنوا حقيقة وإن ليس السنباد بالسياج ألسنتهم وإن إيمان إياك باكين a harshen da suke cewa sun imani wa hum lunafiquna su ai masu wannan sifa su ne munafiqai wallazina hadu da wanda suka ce su yahudawa ne sun dawo ga Allah inna hudna ilayka wasabuna da wanda yake sabi'awa bilqatu minhum an ce sabi'a wannan kungiya ce daga cikin yahudawa wan nasara da kuma nasara mana amana billahi amma wasu da yawa suke cewa sabi'awa zaman kansu suke masu bautar taurari ne taurari suke bauta da kuma nasara mana mana minhum billahi wanda zai a cikin su yi imani da Allah da yau da imani da ranar lahira wa amila salihan ya kuma aiki aiki wanda yake na gari ala khawfun alaihi duk irin yanda da bawa yake da san ta a baka ne yake nuna imani amma imanin bai shiga zuciyarsa ba ko kuma gaba daya da sun yana bin yahudanci ne ko yana bin nasaranci ko sabi'anci amma kuma sai ya dawo ya imani ya imani da Allah ya imani da ranar lahira ya zai aiki aiki na gari to shi kenan kai ji tsoro kai da wucewa a dacan a baya ga matsayinsa a'a ba da wannan ake isina ba abin da ake kai yanzu kuma kuma musulmi don mutum a da can ga yanda yake amma kuma yanzu Allah ya sa ya dawo ya karbi shari'a ya yadda da shari'a to ku ce za ku nuna masa cewa ai da can ga yanda yake ku ɗauke shi a matsayin sa ne yanzu da zarar mutum ya karɓi musulunci ya bi tsarin ku ɗauke shi ya zama a cikin ku ya zama inna lazina tabu wa ala su dina wa ala su dina hum lillahi fa ulaika ma'al muminina o da ake ba al-mumin sun zama tare da mumini shi yasa ba wata tsangwama da cewa ai da can ga ga matsayin haka nan ne cewa ai da ina wata kabila kabila da ta yi shura ma da kafirci to amma yanzu sai Allah ya sa dawo ya karba addini ya aiki na kirki to ba daidai ba ne a ce ai za a tsangwame shi da cewa kabilar sa ma ga abin da take kai shi akan haka yake ba akan haka yake ba wanda duk ya ba Allah ko ɗaya ne a cikin miliyan Allah zai ware shi ɗayan ba za a rikar da shi da sauran ba wala alahun alayhim ta sa ba tsoro gare su lam ya zanu ka kuma ɗauka za su ba shi rai a lahira ba bakin cikin lahira yana ga wanda yake bai sa ya yi aiki na kirki ba wanda bai aiki na kirki aiki minna yake ma da lahira إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا معلم ولم يزنوا أولئك أصحاب الجنة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تعفوا ولا تحزنوا والصابون مبتدا صابون din mubtada da adafi ne ba da an adabta ne akan allazina sai ake sabina tunda allazina sunan inna ne ku zufa baruhu da aka shafe labarin sa aika zalika ai su din ma haka ne malamai da suke ganin wannan yana daga irin tahakkumin malaman nahawu don tabbatar da wata ka'ida da suka gina su dai sun ce ba a yin adafi akan mahallin sunan inna sai idan ta cika da labari amma in ba ka cika da labarin ba to ba dama ya da fito sai ga irin wannan kuma ya zo a qur'ani eh ga kuma irin na baitin mawaƙi ma wa illa fa'lamu anna wa antum eh ko eh bugatu ma bakina fi shigaji ko fado wani wa man yaku amsabil madinati rahaluhu fa inni wa qayyarun biha la garibu idan samu mafita sai suka ce ai an shafe labarin ne yanzu da kake an shafe labarin ne wanda wasu suke ganin a a dawo a gyara ka'idar ma ya fi kyau yau a dawo a gyara wancan ka'idar ya fi kyau to laka da hazuna
وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تعوى أنفسهم طريقا أنفسهم طريقا كذبوا وطريقا يقتلون.
ولقد عزنا يوسف بني إسرائيل بني إسرائيل وتعالى شقيقة مرجع الكوارث بنو إسرائيل على الإيمان بالله لكن cewa za su ba da gaskiya da Allah ورسله ذات إيمان من ظنين الله وأرسلنا إليهم رسلا من أيكو من ظني إزوا جريسو ليتبعوهم دم سوى إسرائيل سبي من ظننا في دينهم أدينهم فأبوا أما سكتي سكتي يداد هكا كلما جاءهم رسول بسنة من زوزو مسو لما لا تهوى أنفسهم da abin da zukatan su ba ta so min al'amal bi shari na cewa a tsaya a yi aiki ba sassautawa da shari'a a tsaya tsayin da ta ga an yi aiki da shari'a kazzabo sai su kare ta ce tariƙan minhum kazzabo wasu a cikin manzannin sun tsaya sun takaita a kan kare ta su kawai wannan ne ne fatul wasu ma a ciki ba ma kare ta sun kawai suke ba kashe su ma da zakariya a waya haya kamar annabi zakariya kamar ɗansa annabi ya haya وعاتبه
ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما تعملون بما يعملون بما يعملون وحسبه sun ɗauka Allah ta kone fitnatu cewa za a kyale su su ta taɓargazar da suka ga dama ba tare da an saukan musu da yadda ba sa so ba ɗauka suke za a kyale su su ta zunubi su ta zaba Allah da suka ga dama azabu cewa ba za a sauka musu da azaba ba ko musiba gare su da sababin karanta manzannin da suka yi da kashe wasu ma a cikinsu ta'amu sai suka makance da zalika da wannan anidini daga addini da tsare-tsaren shari'a hujjojin shari'a wasan mu suka kurince anil wa'az daga karɓar gargadi ya zama duk gargadin da ake musu sai da ya bi ta bayan kunnen su su masarar lafa amma daga ƙarshe don rahamar Allah Allah ya nufi su toba idan suka tuba din ko ya karbi tuban nasu Allah ya karbi tuban su lamma ta yabo lokacin da suka tuba sun ma'amu wata mu kasiru min sannan dai duk da haka da yawa daga cikin su a maimakon su tsaya akan gyaruwan nan da suka yi sai suka dawo suka makance suka kurinci saniya marra ta biyu wanda sau da yawa al'ummin da suka zo daga baya sukan bi su akan irin wannan idan za ka samu mutum ya faɗa wani hali matsananci da yana wani aikin da ba daidai ba to amma wai faɗa wani halin nan matsananci ya dawo kuma shine tuba shine komawa ga Allah shine izantar istighfari salati ba kullum ma sai sake da la'iru ba don wani abu ya faɗa wani hali ba san annabi bane ya faɗi san duniya sa ta gyaru ne ya sa shi ya komo haka wanda dawo salati salatul fati kullum sun yi kaza da kuma abin ya gyaru ya dawo sai kuma a koma gidan jiya da ake cewa sun zo koma gidanka da tsaniya sai ya koma irin bannar da yake daga an yi koyi kenan da maza Allah ke faɗa damin duk abin da al'ummun da suka gabace ko suka yi sai sai kun ji su na tattabi kunna sunana man qablakum ah shi yasa duk wannan aya ta jage zata akan masu irin wannan والمراد abinda ake nufi da wannan aqabu laika zuriya wa in kas kasiru minhum da yawa daga cikin su badalu min rami daga dini daga lamirin amu wa sammu wallahu basirun ma amal Allah yana ganin duk abin da ke aikatawa sai jazihum bihi zai musu sakayya da wannan abin da ke aikatawa
على نفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي ربي وربكم وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار da karkafa allazina hakika waɗannan kalu da suka ce inna Allahu al-masih ibn maryam Allah wai shine annabi Isa dan Maryam wai annabi Isa dan Maryam ai shine Allah to wannan sun kafirta ba san Allah ba wa qala al-masih annabi Isa yake ya bani Isra'ila ya ku bani Isra'ila ubudullah abinda na zo ku da shi shine cewa ku tsaya ku bauta wa Allah rabbi wanda shine mahalicina mai tafi da komai nawa wa rabbakum kuma shi ne mahalicinku mai tafi da komai naku ai ni abdu ni bawa ne ba ubangiji ba innahu lamarin da shalim mai shirkin layi duk wanda ya tare da wani da Allah fil ibadati ya tare da gairahu wani Allah tare da Allah fil ibadati a wajen bauta fa kada zama Allah alaihi janna ayyuka wannan Allah ya haramta aljanna gare shi ba shi ba shiga aljanna manahu an yadkhulaha ya hana shi daga shiga aljanna wa ma'awahu nar makomarsa wuta to ma zalimi na minan sa wanda suka zalunci kansu da kafirci ba wanda zai iya kare su daga azabar Allah ba su da mataimaka yamna uno da za su hana su za su kare su min azabin daga azabar Allah ina ne su ne na ne su ne ko gaba ne